بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa fuskokinmu a daidai wannan rana wanda muke karatu cikin littafin Nukhbatul Fikar na Al-Hafidhul Allama Ibn Hajar Al-Asqalani bayan ɗan tsaiko da aka samu na wasu 'yan kwanaki Allah ta'ala ya ƙara dawo da mu saboda mu ci gaba da wannan karatu mai albarka. Allah ta'ala ya nisanta mu da duk wani abin da zai hana mu mu ci gaba da yin waɗannan abubuwa da muka da muka sa a gaba na ilimi ta'alluman wa ta'aliman husulan wa tahsilan Allah ta'ala ya tabbatar daga daga mu akan wannan Allah kuma ya sa muna yi dan Allah ne. A yau insha Allah 12 ga watan Jumadal Akhirah shekara ta 1445 wanda ya daidai 26 ga watan 12 2023 a miladiya in za a yi tunawa inda muka tsaya mun tsaya ne akan wato alhadithi makbul da kasimansa al-makbul mun yi magana kan ababaya kan abubuwa da suka shafi a sahihi al-hasan mun yi magana akan abun da suke da alaka da المحفوظ الشاذ المعروف المنكر من yi magana kan abubuwa da suka shafi al-muhkam mukhtalif al-hadith al-nasikh al-mansukh yau kuma insha Allah ta'ala za mu shiga wato al-martut da dabaraban sa abubuwa da suke sanyawa a a wato ki karban hadisi wanda shine al-mardud din al-mardud ay ghayr maqbul ما ليس ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك والأول المعلق والثاني المرسل والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل وإلا فالمنقطع ثم قد يكون واضحا أو خفيا فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التاريخ والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى آه. أنا الحافظ ابن حجر ينايم أنا مغانا أكن آه. wato almardud hadisi wanda yake wanda ba karbabbe ba da kuma abin da yake sanyawa ki karban hadisi din malaka thumma almardud imma an yakuna li saqatin aw ta'nin almardud kaga shine wato wanda yake muqabilin almaqbul wanda yake kishiyantan almaqbul almaqbul karbabbe bi qasimaihi alhasan wasahih to nan almardud shine wato wanda yake ake ba za a karbe shi ba hadisin daga baki dashi tun kuɗe shi ba a hujja da shi to asalin dalilin da ke sanyawa ake karban hadisi shine ibn hajar ke cewa imma an yakuna li saqatin aw ta'nin as-saqat shine wato ya zama an samu gibi a isnadin an samu gibi a isnadin ta hanyar an samu wani yankewa da rashin wato sadajjan isnadin bai zama ya sadu ba tun daga farkon shi ko kuma zuwa sa ya zama sinadin tun daga farko zuwa ƙarshe bai sadu ba a ɗaya daga cikin hanyoyin isnadin an sami tuntuɓe an sami wato gibi ko an sami karewa sai dalili na biyu malaci au ta'an ko kuma wato suka dan ta'an yana magana ta'an fi adalatin rawi a wadiyanatihi au hibbihi ko ya zama wato ana suka akan adalcin shi rawin wanda ke ruwaito din shi ba abintacce ne ba ko kuma ana sukan addininsa ko kuma ana sukan wato haddansa to kaga anan ne zaka fahimci cewa shi abin da ke sanyawa a soki rawi wato mataki-mataki ne kamar yadda zai zo yi magana akwai adda'anu shadid akwai adda'anu alhayyinul yasir alladhi yaqbalu taqwiya akwai daga cikin abin da ke sanya a soki a sokira a soki wato rawi akwai suka mai tsanani kamar a ce wani makareci ne kazzab ne ko a ce wani muttaham ne ko wani matruk ne waɗannan kaga adda'anu shadid ne wato wannan suka ne mai mai ƙarfin gaske yadda bayan da za a yi hadisi ya kai labari a haka akwai kuma abba'anul hayyin al-yasir wanda ake cewa abba'aful yasir wato rauni mai ɗan sauƙi wanda yake kamar a ce saboda rashin girman haddasa ko abin da ya kama da wannan ko kuma ya da wata 'yar bida'a ya siriyar bida'a ko abin da ya kama da waɗannan abubuwan wanda ba zai sanya wa a ƙi karɓan ruwayansa ba bid'an ba ta cin karo da gaskiyansa na'am to malai yake cewa fasaqatu imma an yakuna fi mabadi sanadi min musannifin yace fasaqat gibi da ake samu ko dai ya zama wato a farkon isnadi ne ya zama an samu gibin wanda kuma ya ya sanadiyan gibin wato daga wani daga mawallafi daga wani mawallafin littafi abin da ke magana nan wato gibi ana nau'i nau'i ne daga ciki akwai wanda ake samun gibi daga farkon isnadi fulan an fulan an fulan to fulan ɗin farko ya zama an cire shi haka gibi tun a farko kenan to shine ba da ke ce maka ana iya samun gibi a farkon isnadi amma wannan ya kallama tasarrufi ne na na mawallafi a cikin littafinsa mawallafi a cikin littafinsa zai sarayar da wato ko malaminsa kadai ko malaminsa tare da malamin malaminsa ko abin da ya kama da wannan ya iya zama uku hudu har ma abin da ya wuce hudu ya zama kawai maza Allah ya bari yanzu kamar Imam Bukhari Imam Bukhari zai in ya misali mu ce qala az-Zuhri haddathana Sa'id ibn al-Musayyab an Abi Hurairah misali kaga idan babu Zuhari yake cewa qala az-Zuhri Zuhri ya ce haddathani Sa'id ibn al-Musayyab Sa'id ibn al-Musayyab ya bani hadisi an Abi Hurairah daga Abu Hurairah to kaga al-bukhari shi baya ruwaya daga zuhuri baya ruwaya da zuhuri akalla akwai mutane guda biyu tsakanin shi da zuhuri so kaga nan sai zama kamar bukhari ya cire waɗannan mutane guda biyu kenan kaga wannan aya sakat ne wato ya sarayar da waɗannan malamai nashi guda biyu amma inda zai zo ce haddathani muhammad ina magana bukhari kenan yanzu da zai zo ce haddathani muhammad ibn maslama yana magana al-qalabi قال قرأت على مالك قال حدثني ابن شهاب an sa'id bihi misali a ce bukharin sai ya zo fare cewa wanda ya bashi labarin shine Muhammad ibn Maslamat al-Qanabi shi kuma yace qaratu ala Malik Malik ke yace shi kuma haddathani ibn Shihab ina nufin ibn Shihab bin Zuhri daga Sa'id ibn al-Musayyib daga Abu Huraira daga manzon Allah misali to kaga wannan isnadi sadajje ne to amma da aka samu shi Imam al-Bukhari ya sarar da malamin sa a nan wannan misalin kamar shine alqanabi din da kuma malamin malamin sa shine malik to kaga yanzu hadisin ya zama ya zama muallaq ya zama hadisi ne wato wanda aka yi ta'aliki a cikin sa zamu yi magana malam zai sake yin magana me wato ake kira da wato hadisi da aka yi ta'aliki saboda haka a irin wannan yanayi ba za a karbi ruwayan ba sai in an samu wasu qara'in da ke nuna cewa ruwayan amintacciya ce malaki cewa aw min akhirihi ba'da tabi'i aw ghairi dhalik ko kuma ya zamana a wato wannan gibin an samu ne a ƙarshen isnadi ba a farko ba kamar ya zama wanda ya saraya rawin da ya zama ya saraya ya faɗi shine wato wanda yake bayan tabi'i din wanda yake bayan tabi'i tabi'i shine wanda ya dauke almajirin sahabbai to ya zamana shi tabi'in yana nan to amma ba a tantance wane ne a wurin wani sahabi ya ɗauki wannan hadisin ba ana tunanin ko sahabi ne ko ko dan uwan shi tabi'i ne to shine yasa ki ce maka aw min akhirihi ba'da tabi'i ba'da tabi'i ai shine sahabi sahabi wanda ake danganta mishi labarin shi tabi'i ke danganta labarin da yaji zuwa ga shi wannan sahabin sahabin kuma zuwa ga manzon Allah misali kawai anan sai ya samu shi tabi'i ya ce ya ce qala rasulullahi mazala ya ya faɗa ko mazala ya aikata ko kaza ya faru a zamanin manzon Allah bai faɗi wato wasiɗan ba wato tsantsakiya da ke tsakanin shi da manzo Allah bai faɗa ba shi zai ce maka ba'da tabi'i wato man ba'da tabi'i wanda ke bayan wato shi tabi'in da ya kamata a ce an samu sahabi misali to shi an cire shi ba kuma a tabbatar cewa tabbas sahabin ne ba ko kuma wani sahabin ne kamar sa'id ibn al-musayyib ya ce maka qala rasulullahi misali sa'id ibn al-musayyib babban tabi'i ne ana daya daga cikin sayyid tabi'i abinda ake faɗa masa to shi kasa ce qala rasulullahi to kaga yanzu ba ana tunanin wanda ke gaban wannan tabi'in wanda ke bayan shi misali shi kamar sahabi ne sahabi ne ko dan uwan shi tabi'i ne to ba tabbatar ba haka misali Hassan Hassan al-Basri Hassan al-Basri shi ma kusa yake da da da da da da shi Sa'id ibn Musayyib al-Hasan ibn Abi al-Hasan ibn Yasar al-Basri shi ma ce qala Rasulullah shi ma a irin wannan yanayi kaga duka wannan ya zama an samu saqat an samu wato gibiya isnadin wannan su manyan sahabbai kenan manyan tabi'ai kenan balle kuma wanda ma ba su kai su ba su kai su shekaru ba kamar Qatada ibn Da'amat as-Sadusi kamar Zuhri Muhammad ibn Shihab az-Zuhri kamar Ata ibn Abi Rabah kamar Amr ibn Dinar da ire-irensu da ire-irensu duka waɗannan idan suka ba da labari suka ce matsala ya faɗa kuma ba su faɗi wane ne ya ba su labarin cewa matsala ya faɗa ba daga cin sahabbai to hadisin ya zama wannan mursal bai zama musnadun mausul ba bai zama yana da sadajin isnadi ba ya zama yana da gibi a nan kalbrit ma da ce aw min akhirihi ba'da tabi'i ba'da tabi'i kamar da na faɗa maka yana maganan wato sahabi yana magana sahabin da wato daga shine wannan tabin ya dauki wannan ya ɗauki wannan wato hadisin a nan ba yana magana cewa ba yana son ya kore maka cewa yiwuwan a sami tabi ya ɗauka daga tabi'i ba to ai dama saboda wannan yiwuwan ma ne yasa ba a amsa ba inda an tabbatar cewa wato rawin da ya faɗi gibin da aka samu da ba a faɗa ba an tabbatar cewa sahabin ne to kaga shi kenan za a amsa da dama wato rashin sanin sahabbai wannan baya la ya zuru wannan ana maganar tabi'i tabi'i ya ce manzo Allah ya faɗa to amma kuma bai faɗi man ba wa a san wane ne man ba'da tabi'i din ba man wato akhadha anhu hal akhadha an as-sahabi am akhadahu an at-tabi'i misali ya karba ne daga sahabi daga sahabi ko ya karba ne daga daga daga tabi'i dan uwansa a nan da ya ce maka ba'da tabi'i yana son ya keɓance maka wato irsalin da ake kushewa a ce ba za a karba ba ya keɓance maka shi tabi'i ba a nan banda marasil na ƙananan sahabbai misali marasilu tabi'i shi ake magana ba marasil na sigar sahaba ba kamar abdullahi ibn abbas kamar ibn umar kamar aisha kamar abu sa'id al-khudri wasu albara ibn azib da sauransu duka waɗannan idan suka ce manzo Allah ya faɗa suka ba da wani labari da an san cewa su dai a shekarunsu ba su ga wannan labarin ba ko sun ba da labarin wani abu da ya faru a farkon musulunci to kaga wannan ai irsali ne marasilu sigar sahaba kenan dole daga cikin manyan sahabbai suka ji to duka akan takadirin guda biyu ko dai zamana sun ji ne daga manzon Allah kai tsaye ko kuma zamana sun ji ne daga wani babban sahabi tunda dai su ma sahabban ne wannan wato hadisin ba a cewa ya san yana gibi a haka hadisi ne ingantacce li'an al-khabara ha huna dara bayna thiqat فالصحابة كلهم علول مأمونون فيما نقلوا وحدثوا sahabbai dukansu abintattu ne adalai ne wato da abin da suka ce maza Allah ya faɗa to tabbas ya faɗa din ne idan kamar Ibn Abbas ya ce maka maza Allah ya faɗa to in ba ya ce daga maza Allah ba to za ka samu daga sahabi ne wanda ya fi shi ma girma ya fi shi girma ya fi shi shekaru ya gaya masa eh misali irin daga Ali ibn Abi Talib ne kila daga Ibn Mas'ud ne kila daga Zaid ibn Thabit ne kila daga manyan dai malamai manyan sahabbai da ya ji kila ma daga Umar dan Khattab da sauransu to waɗanda a irin a irin wannan yanayin kaga duka wato ana karba shi yasa malai ce maka aw min akhirihi ba'da tabi'i eh ai la yu'rafu الراوي الواقع بعد التابعي الذي سقط wannan wanda yake bayan tabi'in nan ba a sani ba sahabi ne ko ba sahabi ba tabi'i ne ko kuwa ba a sani ba amma dai kawai an ji shi an ji cewa shi wannan tabi'in ya ce qala rasulullahi shi kuma wanda ke tsakanin su dan tsakiya din nan to shi ba a tabbatar ba waye shi ba to kaga a irin wannan yanayi ba za a karbi ba za a karbi wato wato ruwayan ba saboda akwai asaqat akwai wato saraya a isnadin akwai gutsurewa mala ce fal awwalu al mu'allaq na farko shine al mu'allaq ai mun fara magana cewa akwai Imam Bukhari kamar yace yace qala az-Zuhri qala az-Zuhri haddathani Sa'id ibn al-Musayyib an Abi Hurairah kaga muka ce Imam Bukhari shi baya ruwaya daga Zuhri kaga to ke sai dai misali mu ce kila ya cire isnadin amma da zai ce haddathani Muhammad ibn Maslama yani al-Qanabi qala qara'tu ala Malik qala haddathani ibn Shihab yani az-Zuhri عن سعيد بن المسيب an abi hurairata qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza to kaga yanzu wannan isnadin ya amma da Imam Bukhari sai da muka samu ya cire alqanabi ya cire malik a cikin misali to kaga wannan ya zama almuallaq eh shine yake cewa to wanda yake an samu gibin ne a farkon isnadin shine yake fal awwal kenan to huwa almuallaq to shine muallaq shine wato sanadi wanda yake a cikin sa an yi ta'aliqin sa wato daidai ne zama wanda aka ya faɗin wato waɗanda aka cire a farkon isnadin mutum ɗaya ne ko mutum biyu ne ko abin da ya fi haka tsakanin shi da al-mu'dal akwai alaka ta ta ta umumi da khususi dukkan su akwai wato saraya isnadin al-mu'allaq da al-mu'dal dukkan su sun yi tarayya wajen cewa akwai akwai wato saraya gibi a isnadin amma shi al-mu'allaq daga cikin wato tasarrufi ne na shi mawallafin shi mawallafi ne da ya rubuta littafi shikenan da yazo zai kawo isnadi sai bai kawo shi cikakke ba sai dan gutsire malamin sa ko malamin sa da malamin malamin sa shi kuma wato wannan rawin da ya fadi ya saraya shi an san shi shi mawallafin ya san shi ya ga ma zai iya kawo shi wataƙila ma ya faɗe shi a wani bangare a littafin amma bai sani ba sace maimaitawa amma kuma shi mu'dal shi mu'dal zai iya kasancewa wato haka mutum haka ya samu hadisin haka ya samu hadisin ce balagani kan malik ce balagani annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya isa mun cewa manzo Allah ya faɗa to kaga wannan mu'dal ne imamu malik shi kuma yana rubaya ne akalla akalla mutane bi tsakanin shi da manzo Allah mu ce nafi daga ibnu umar sanan manzo Allah to kaga yace balagani a rasulullahi zai wannan to wannan shine al-mu'dal ba lale ya zama tasarrufi din na shi na mawalafin bane ta yadda inda ya sai dawo da wani isnadi cikakke zai dawo da shi shi al-mawdal zai ta izma kila haka ya same shi eh to al-mu'allaq shine nan malam ke dai mana magana akan shi cewa al-mu'allaq shine wanda a farkon isnadin ya zama akwai wani wanda aka wani gibi da aka samu ko mutum ɗaya ko mutum biyu an sarayar da su al-bukhari yana aikata yana yin wannan sosan gaske a cikin littafinsa a cikin wato sai littafin sa yana yawan yin wannan ta'liq din al-hafiz ibn hajar ya bi waɗannan waɗannan ta'liqan da yayi sai tafsilin su ya ya ya ya ya wasale su zuwa wato da isnadi sadaje ya nuna cewa duk sun inganta ya sa mutafin taghliq ta'liq ala sahih al-bukhari muslim shi ma yana yin haka amma kaɗan kwarai da gaske a wajeje ne wato kalilan an ce yayi a cikin wato at-tayammum yayi a cikin al-hudud yayi a cikin al-buyu ma malik wani lokaci shi ma yana yi wani lokaci yakan kawo hadisi akwai gibi a ciki shi ne kuma ya dan yayi gibi lokaci ka gani wani wanda ya ruwaito mu wadan ya kawo shi cikakke wani lokaci kuma sai ga an same shi da wannan dan ta'aliki din ya sarayar da wani wanda yake shi bai da shi ba saboda wasu dalilai nasa almuhim dai daga cikin surorin almu'allaq shi ne wato ya zama shi mawallafin littafin ya share ko baki ɗaya sanadin ana iya samun haka zama an samu ya share baki ɗaya sanadin misali kawai sai ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza kaza mazala ya ce kaza kaga nan bai fara ma isnadin nasa duka ba misali ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza amma da aka je aka duba sai aka ga wato Imam Bukhari da ya faɗa haka misali kaga to bai faɗi sanadin sadaka ba wataƙila ya faɗa a baya ko kuma da ko kuma wani abu da yake son ya nuna maka daga shi kuma zaka iya samun kaga ba ba qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kawai ya faɗa ba a'a zai share duka isnadin amma zai bar sahabin yace yace an abi hurairah qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kada wani lokaci kuma sai ya bar tabi'in sai yace yace عن أبي سلمة مثالي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا to wannan duka duka yana faruwa wani lokaci muka ga shi mawallafin ya share malaminsa da shi ya bashi hadisin sai sai ya ambaci malamin malaminsa misali Imam al-Bukhari ce qala Malik haddathani Ibn Shihab az-Zuhri shi baya ruwaya daga Malik amma dai yana ruwaya da wasu daga cikin ɗaliban Malik kamar su al-Qanabi da sauransu eh to duka wannan ta'liq ne ana kiransa ta'lif wato akwai wato dan gibi da aka samu a farkon isnadin kuma akwai dalilin da a sukan yi haka din akwai dalilai da yasa da yawa su wasu daga cikin malamai suke yin wannan ta'liq ta'liqin a cikin littafansu daga ci akwai in mutum na son ya ya kafa hujja ko yana kuma son wato hujja din ya fito karara yana son ya faɗakar da kai zuwa ga wata wani wani abu da yake son ka fahimce shi nukta isnadiya ko matniya ko wani abu makamancin haka kuma ya zama al-istidlal ne yake sanya maka daga wani abu to sai ya faɗi ya sauri ya faɗa maka wannan abin ba tare da ya ga maka isnadin baki daya ba wani lokaci kuma kawai sai mutaba'a ne yake sai ya nuna maka yace ai wane wane ma ya bi wane wane yayi ma wane mutaba'a to ba sai ba zai kawo maka isnadin duka ba sai ya kawo maka shi wato ala sigati at-ta'liq wani lokaci kuma saboda ya nuna maka cewa wannan akwai shurubi ko kuma akwai mukhalafa da sauransu da sauransu dai duka wannan yana faruwa dalilai da yana da yawa yake sa suke yin wato shi ta'aliki din Imam al-Bukhari dai yana yawan yi banda Imam al-Bukhari akwai misali da akwai misali da Sunan Abi Dawud Abu Dawud Abu Dawud As-Sijistani akwai hadisi na Sa'id ibn Abdurrahman ibn Abza da yake rawaito shi daga Ka'ab kunutun manzon Allah daga Ubay bin Ka'ab afwan Sa'id ibn Abdurrahman ibn Abza daga babansa Abdurrahman ibn Abza daga Ubay bin Ka'ab da yake cewa manzo Allah yana yin kunuti kafir ku'i to Imam Abu Abu Dawud da ya da ya koro wannan riwaya sai bai kawo shi da cikakken isnadin sa ba kawai sai ya kawo shi ta hanyar Isa ibn Yunus ibn Abi Ishaq Sabi'i daga Sa'id ibn Abdurrahman ibn Abza daga sai yake isharar cewa ya ƙara an abihi an ubay bin ka'ab ya ƙara ubay bin ka'ab kuma a ciki ya ce wa yaqrutu qabla ruku sai yayi kokarin ya da'afa ya da'afa ruwayan kaga anan sai bai kawo cikakken isnadin ba sai bai kawo cikakken isnadin ba kawai dai yayi magana akan wanda ya bi Isa ibn Yunus akan wannan ruwaya ya kuma yi kokarin cewa kuskure ne to wannan sa idan ka je ka duba za ka ga wani kamar su Imam Nasa'i da wasu daga cikin malamai su Ashashi su Addar Qutni su Al-Baihaqi sun sun wato sun yi sun wato kawo ruwayan masuliyarta cikakkiyarta sun kawo wannan ruwaya dukkan su ta hanyar qatada ibn da'amatu sadusi sannan kuma an samu ruwaya an samu ruwaya ma shi Zubayd Zubayd al-Yami yayi ma shi qatada mutaba'a Imam Thawri da Mis'ad ibn Kidam duk suna ruwaitowa ta hanyar shi da wannan ƙarin da haka ƙarin da ya tabbata almuhim da kaga shi shi wato abu dauda da ya tashi kawo wasu bai kawo shi da isnadin cikakke ba sai ya ta'alikinsa sai ya ya zama bai ba da shi asalin malaminsa ba da malamin malaminsa ba daga cikin dali wato misali shine misali da malamai ke kawo na maganar Imam Bukhari qala Yahya ibn Kathir ana Amr ibn al-Hakam bin Thawbad ana Abi Hurairah qala in qa'a fala yufdir kaga nan Imam Bukhari ba ruwaya daga Yahya ibn Abi Kathir Yahya ibn Abi Kathir kusan sa'a su a zuhurin ne sa'a su Muhammad ibn Shihab ne zuhuri na kalla ce an sami a wasida akalla biyu tsakanin shi da Imam Bukhari to kuma kaga sai ta'alikin wato ruwayar haka to to wannan duka kaga siga ce daga cikin sigogi da ake na al-mu'allaq wani lokaci kuma yana iya zama ya zama shi wanda ya yi ta'alikin malaminsa ne ya gutside malaminsa ne ya gutside sai ya faɗi malamin malaminsa har ma malamai suna da sabani suka yanzu kamar babul bukhari ya ce qala malik misali qala malik to shi wannan kaga ya cire malaminsa ne malaminsa ya cire ce kila alqanabi shine shine malaminsa a wannan ruwaya to sai ya ce qala malik sai ya gutside abin nan To, amma akwai wata masana da take tasowa, idan ya zamana shi wato idan yake ce in ya ce kala fulani misali, yanzu kamar misali Bawul Bukhari ya ce, qala ishaq ishaq ibn ibrahim yana magana ishaq ibn ibrahim ibn rahawiya al-hanbali yace qala ishaq misali amma kuma sai bincike ya nuna cewa bukhari bai da wannan ruwayan baka da baka daga daga ishaq ibn rahawiya ya ji ta ne ta hanyar wani wani ɗalibinsa duk da kaga shi ma yana ruwaya daga ibn rahawiya sosai to amma shi bai ji wannan kila hadisin daga wajen shi ba to amma ji da aka sai ce qala ibn rahawiya to wannan yana cikin yana cikin wato al-mu'allaq ko ko a baya ciki ya zama ne shi malamin da ya gutsi malamin nishi da ya gutsire kusan sun yi tarayya wajen sun ji karatu a wajen wannan malamin da aka kawo amma dai bai ji wannan hadisin da ya kawo ba a yanzu Allah ya sa an fahimci wannan misalin to shine malamai suke sabani to wannan ya shiga cikin al-mu'allaq ko bai shiga ba ya shiga cikin al-mu'allaq ko bai shiga ba bari mu ƙara kawo misali misali misali kamar imamu imamu bukhari ce qala ahmad ibn hanbal an al-qattan an shu'ba kaza misali misali imamu bukhari ce imamu ahmad ya ce daga daga al-qattan yahya ibn sa'id al-qattan daga shu'ba shu'ba ya ce kaza kamar yadda wani lokaci zaka riga ganin ire-iren waɗannan wato a tarihinsa tarihi da ya rubuta to idan kuma in aka ce aka aka bibici hanyoyi aka fahimci cewa wannan labarin ya karbe shi ne ba baka da baka daga Ahmad ba ya karbe shi ne daga wani dalibin Imam Ahmad amma ne Imam Bukhari sai ya cire duk da kuma Imam Imam Bukhari shi ma dalibin Imam Ahmad din ne ya da ruwaya Imam Ahmad to a irin wannan ana kiran wannan ta'aliki ko ba a kiran shi shine al-hafiz yake cewa to wannan wato magantaccen magana wannan akwai tafsili idan an san cewa a ƙarara ko kuma da ta hanyar wato bibitar wayan shi wanda ya aikata hakan an gano cewa shi mudallisi ne yana yin wannan magudi yana yin wato dunguma mutane to shi kenan wannan sai ya zama ya mushi tasiri ba za a karba ba sun da shi mudallisi ne amma in baya yin tadlisanci to shi kenan za a karba shi ne ta asayihu fi tafsir fa in urifa bin nass aw al-istiqra' أن فاعل ذلك مدلس قضى به وإلا فتعليق idan an sani bin nassi ta hanyar an nassanta cewa shi wannan rawin dama yana da tadilisanci awul istiqra ko kuma wato an bibici ruwayoyinsa an ga cewa lalle yana tadilisanci ana fa'ila zalika mudallis qada bi to wannan wato abin da ya aikata din na na ta'aliki da yayi ya zama ya cire wannan wannan malamin nasa da ya bashi labari daga wajen malaminsa wato wannan rawin da ya bashi labari malaminsa amma dai bai ji wannan labarin baka baka da baka da asalin malamin amma sai ya cire sai ya cire wannan wannan wanda ya bashi labari daga malamin nasa to ibn hajar ke cewa to in dai an fahimci cewa shi mudallis ne qadabihi to wannan zai zai zai wato zai wato yi tasiri a kansa wato kamar zai zama ya mushi dameji ya mushi rauni ko qudiya bihi ko kuma za a mushi hukunci da cewa shi mudallis ne wa illa fa ta'aliqu in ko ba haka ba to shi ma dai yana ne kan yana nan akan ta'aliki ne shi wato wato hadisi ne mu'allaq wani abu wa hawana ne sanya Imam Bukhari wani lokaci kan dan yi irin wannan din to wannan dalili yasa shi Ibn Manda ibn manda yake cewa idan wato imam bukhari ya daga malamin sai ce zakara fulan ko kala fulan ya ce to ijaza ce ko kuma ko ijaza ce ko kuma wato ya ijaza ce kuma wai tajirsanci yayi wai kila ya samu hadisin ta hanyar ijaza amma dai sai yayi wai wannan magudi haka ya kira imam bukhari da wannan abu amma dai su malamai ba su sallama musu shi ibn banda a wannan da'awa da ya nace wa imamu bukhari yace qala fulan kuma malamin sa ne amma kuma dai akwai yiwuwar kila ba ya samu hadisi ne daga baka baka da baka da ba daga malamin ba to kawai a ce imamu bukhari zamu lallis a wannan yanayi ba za a ba sallama ba kuma ibn hajar yayi yayi wato yayi raddi kan wannan wasu malamai suna cewa imamu bukhari ya faɗi irin wannan to ya dauke shi ta hanyar muzakara wannan kuma ya fi ya fi daidai amma dai abin da ya fi daidai shi ne wannan wani wasubi ne na Imam Bukhari wani lokaci ya kai ya zata zai zama muzakara ce wani lokaci kuma ya kila ma wato ya ji ne baka da baka amma dai da ya tashi faɗa sai tabirin sa da qala ko zakar lana ko a wani abu irin wannan wannan uslubin sa ne kamar yadda al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya yi ishara wataƙila za ka ga kamar muna ta ina ta ammatan imamul bukhari saboda shi shi ke yawan yin wannan wato shi ta'liqin shi yasa shi aka wato muka fi magana a kansa kuma a cikin wato hadisi sai littafin akwai akwai akwai ire-iren waɗannan wato hadisai da ya ta'liqin su duk da malamai duka sun je sun dudduba an bibici imam ibnu hajar ya biye bibice su duka sun an same su sun kusan sai yan kankani ma duk kusan galibin su an samu cewa wato da sanadi ingantacce sun inganta Imam Bukhari yana yawan yin wannan to akwai wani kuma wani lokaci a cikin littafin sa ko a cikin sahihi littafin nasa ko kuma a cikin littafin sa wanda ke bibiyar littafin Imam Bukhari zaka ji wani lokaci yana yana yawan cewa qala kamar yadda na fara faɗa yanzu ya ce qala fulan sali ya ce qala Ali ibn al-Madini قال أحمد قال ابن معي yace ibn ibn al-madini ya ce sai ya hikaito maganganun su musamman maganganun su akan wato ruwat cewa wani amintacce ne wani ba amintacce ba wani lokaci ya ce qala lana ko zada li fulan ko abin da ya kama da wannan ire-iren waɗannan ta'abiri wajen malamai sai as-sahih usulubi ne Imam Bukhari za a dauke ta a matsayin mausul ce ba munqati ba za a dauke ta a matsayin wato sadajiya ce ba wai tana da gibi ba saboda wannan wani usulubi ne nashi wanda yake yawan yi ga wanda yake duba littafansa yana yawan yin shi yana yawan yin shi kwarai da gaske wanda nace Ibn Manda shi yana cewa wannan wata tadlisi yayi kuma wataƙila ya dauka ta hanyar ijaza wannan abu ne wato hadha minhu ajif Imam Ibn Hajar ya yi masa raddi kan wannan wataƙila dai a ce imamu ya ɗauke shi a muzakara dai amma dai yana yin takattumi kowa na makamancin wannan amma a sake baki a ce usulubi a afwan a sake baki a ce tajilisanci to wannan abin yayi tsayani kwarai da gaske sai dai idan a shi wato imamu ibnu mandan ba yana maganan tajilisanci wanda zai sanya wanda zai sanya a rawi a masa rauni ba to wani lokaci kuma za ka gani ya in ya ce kala fulani misali kamar ce kala yahya ibn abi kafir kaza to wani lokaci za ka samu a wani bangare na littafin nasa ya riga ya taba kawo hadisin wa cikakken sa to da yazo annabi sai bai san kuma ya sake maimaitawa bai sai sake maimaitawa shikenan sai sai ya ce kala fulani ko kuma zaman ma ya riga fada hadisin cikakken sa a sama yanzu zai kara maka wani riba ne ko wani abu da yake san ka fara ko zuwa gare shi sai ya ce kala fulani to wani ina magana wato da sanadin da ya gabata to kaga zo dukkan dukkan wannan ba zai sanya a ce shi Imam Bukhari kamar ya ya kwance ko kuma a ce za a soke shi akan irin wannan ba shi uslubi ne nashi yana yin wannan ya kuma ka fata a fahimta in mutum na yawan dubawa ba ma littafin littafin sanan a sahih ba yana duba littafin at-tarikh al-kabir as-saghir dinsa zaka da yana yawan cewa qala li fulan ko qala na fulan zakara lana fulan zada li fulan wanda da aka ji na yawan yi surubin sa ne so akan wannan ba ya sa a ce wato wannan munqati ne ba ina ganin wannan bai zai kamata ya shiga cikin wato al-mu'allaq ba bal yanbaghi an yu'tabara minhu mawsulan la munqati'an to to to amma yanzu muka in muka dawo tunda ya amma ibamu ibn hajar ya kawo mana shi wannan masala ce saboda mu fahimcewa hadisi da aka yi ta'alikin shi to yana cikin yana ƙarƙashin wato wato kisimi ne na hadisai da ake kin karba almardut kenan yana ƙarƙashin hadisin da ake kin karba saboda ba a san halin wanda aka share ba shin amintacce ne ko ba amintacce ba amma kawai dan wani mawallafin littafi da ya zo rubuta littafinsa bai rubuta isnadin cikakkensa ba wannan ba zai sanya a faɗa wato kai tsaye a faɗa faɗi na yankan shako cewa hadisin da'ifi ba ne har sai an je an bincika isnadin baki ɗansa sannan a gani shi ya inganta ko bai inganta ba domin a shi wannan aishi shi ne daga tasarrufi ne nasa idan aka aka bincika aka ga ta wani hanyar ya inganta wato ta wani hanyar ko a farkon littafin ko a can wani waje na wani littafin nasa ya faɗi isnadin cikakkensa kuma aka ga isnadi ne wato amintacce wato ingantacce shikenan kaga za a amsa in kuma aka gani cewa isnadin akwai matsala a cikin sa shikenan kaga ba za a amsa ba wannan dai malaman hadisi suna haka malaman hadisi suna haka to idan kuma da shi wanda ya yi talikin shi mawalafin littafin sai ya faɗo ya bugi kirji yake cewa duk wanda na share a cikin isnadin waɗannan a wannan littafi da na rubuta in na ce ƙala fulan ko ƙala fulan an fulan amma sai ya share malaminsa da malamin malaminsa da malamin malamin malaminsa amma sai ya ce kuma kuma jami'u man a hadifu thiqat yace dukkan wanda na share amtattu ne to yanzu kaga mas'ala ce ta ta'dilu 'ala al-ibham tazo shin ana karban wato wani rawi da aka ibhamin sa aka yi fadan sa karara amma kawai sai shi sai shi daliban yake cewa yayi ta'dilin sa ya wato ya wanke shi to ana karban wannan yanzu kamar misali imam malik ce haddathani thiqa amintacce ya bani hadisi kaga na farko dai ya amintar da ya amtattar da da shi malamin na sai ce athiqa ya kuma ce haddathani amma kaga sai ibhamin sa sai ya saka sunan nashi bai fada ba ko ya ce haddathani man la attahimu ba ba zai karba sunansa ba ba ga afwan ba zai fito ya faɗi sunansa karara ba shin wannan ana karba to jumhurin malamai to shi ma misali idan aka samu wajen ta'alikin sai da ya ta'alikin sai yake cewa to amma kuma duk wanda na share amtacce ne kaga wannan shine at-ta'dilu al-ibham kenan yace sai wannan ifa dai wanda na share na amtacce ne ce wani wace ruga mana malamin ka da ya baka wannan hadisin sai ce eh to ai duk wanda na share amtacce ne to kaga wannan shine at-ta'dilu al-ibham jumhurin malamai ba sa karban wannan ba sa karban wannan wato ta'dilin ta'dilul ar-rawi al-mubham wannan malami ba su karba saboda me saboda zai yi ya zama shi amtace ne a wajen shi a wajen ka amma ba wajen wanin ka ba eh wannan kuma yana faruwa ta wajen ahlus shidda wata harri wajen zaben malamai wanda aka aka san su dan tseni da kuma wato wato sharadi mai karfi wajen karban wajen zaben malamai da za su karbi hadisai a wajen su kamar Malik ibn Anas yana daga cikin ahlus shidda wata harri kamar Shu'ba ibn al-Hajjaj Abu Bistam yana daga cikin ahlus shidda wa tahari to amma wani lokaci ana iya samu kuma su yi riwaya daga da'ifai su su ma'azir masu ko dai da'ifancin bai bayyana musu ba ko kuma su gamsu ba kamar malik misali malik yana da riwaya daga abdul karim ibn umayya al-basri to kuma da'ifi ne shi wannan abdul karim ibn ibn umayya al-basri ne shi da'ifi ne kusan malamai sun su soki lamirinsa abubuwa sun ma sun karkata zuwa ga cewa shi wadatsi ne to malik yana ruwaya daga wajensa mawul bukhari jidda kuma da abin mamaki kuma ya isa shahaji da shi ma muslim shi ma ya fitan mashi da hadisi a mutaba'at dinsa sun bi imam malik akan haka wataƙila shi martaban wannan rawin a wajensu alal ihtimal ne ba wai ba wai am matruk bane amma da galibin malamai in ka je ka rubuta tarjaman wannan mutumi abdul karim zaka gan shi wato kusan sun watsi da shi to wannan kaga a sahih ba za a karba ba idan ko da ya fito ya ce ni duk wani malaman da na gutsiri a wannan isnadin nawa amintattu ne duka to wannan ba za a karba ba jumhurin malamai ba sa karban wannan saboda ba zai yi wa karbi kawai wani abin da kawai wato ba a san shi ba sai dai ibn salah yana cewa idan idan wani idan wanda ya yi wannan ta'alikin in wanda ya yi ta'alikin ya yi ne a cikin littafinsa da ya lazumci inganci kamar Imam al-Bukhari kamar Imam al-Bukhari to idan ya zo da ya jazami yake cewa qala fulan ko wa kana fulan ya fa'alu kaza kaga yanzu wannan yayi jazami ya da karfi karfin sa ya fito ya fito ya yana cewa wannan yana yi to wannan yana cewa wato wannan isnadin ya tabbata a wajensa ya dai share isnadin ne ko ya share malaminsa da malamin malaminsa ne saboda dalili daga cin dalilai amma idan ya zo da siga ta tamribi siga ta ruya wa yuqalu an ce ko abin da ya kama da wannan to kaga wannan akwai wato almaqal a cikin sa akwai wata yar magana a isnadin saboda ba zai yiwu ya jazami ba a cikin littafin da shaɗanta inganci face sai wannan abin ya inganta a wajensa to to ni gaskiya wannan magana na ibnu ibnu salah ina gudun kawai ta zama nazari na ta zama nazari ne kawai akhsha an takuna an yakuna hadha alqawl minhu nazari la annahu qalahu an tahqiq saboda gaskiya inda ba yi ba an duba ba ne zai wahala iya sallama masa ina ganin kawai wannan da ya kawai lura ne ya yi kawai ya faɗa haka ba wai taƙiƙi ya bibici duka waɗannan abin da don dama abin da ake magana akan su shine ruwayan bukhari da muslim to bukhari shi ke yin wannan to imamul bukhari wasu malamai sun bi ibnu sala akan wannan masalar suna cewa dai yayin da ya jazumi ya ce qala fulan ko wa kana fulan yaf'alu kaza to tunda dama ya ya sharɗanta ya sharɗanta inganci sai da ba ya sharɗanta inganci to wai kawai shikenan za a karbi a karbe ta ita ma a dauke ta matsayin ingantacciyar ingantacciya wannan wato talikin da yayi a dauke shi matsayin ingantaccen wato hadisi to wannan gaskiya nazari ne kusan ba na jin wato wani taƙiƙi yayi a kansa da isa da yawa daga cikin almuhaƙiƙuna ba su karba haka ba imamu shekar nasa albani yana cewa to wannan sai dai agalabi galibi dai ana samu dai ya tabbata din an ji an duba za a ga sun inganta amma kuma jidda aka ana samun wasu ka gani ya ce qala fulan din kuma ba zama bai inganta ba sana kuma lokaci kuma ana samun ya ce ya kawo ya siga ta tamridin amma kuma ka gani an samu kuma ya inganta din so kaga wannan tunda ana samu haka to ba zai yi ka zama wannan ya zama ka'ida ba kamar yadda shi magana ibnu sala take take nema ta nuna haka a'a sai dai ya zama wannan mu ce dai galibi dai haka in yake kamar yadda sauran wasu malamai suka faɗa kamar shigar albani ya faɗi ya faɗa haka sai dai kusan abin da zaka ji malamai suna faɗa galibin almu'allaqat na Imam Bukhari zaka samu to kusan sun inganta ta wasu hanyoyi kamar yadda Ibn Hajar ga wanda ke son ya duba ya duba taghliqu at-ta'liq ala sahih al-Bukhari zai ga Imam Ibn Hajar ya ya duk ya nuna yadda suka inganta din to amma duk da haka ana samun ana samun ya jazami ya jazami akan wata ruwaya amma kuma sai a je a samu kuma ko dai ba a same mata ma da isnadin ba ma ana an sha wahala kwarai da gaske ko kuma ya zama da an same ta ba a same ta da inganci ba abinda kawai zai zai fado min yanzu a nan shine wato akwai akwai da yazo ya kulla babi akan wato takbiri da ake na ayyamu tashriq to ya kawo yake ya kawo manganu na magabata da ita alikin su bangana ta Umar Umar yana kaza Umar ibn Umar yana kaza wani wani yana kaza to daga ciki ya kawo asari na Maimuna Maimuna da ya kawo asarinta ita ma akan cewa tana yin wato wannan takbiratu takbiratu ayyamit tashriq din to to to al-hafiz yake cewa lam aqif ala athariha hadha mawsulan yake ce ni da ban sami wato athar na maimuna ba wato da isnadin da isnadin atharin sadaji to kaga wannan yana kuma kaga a can a can din kusan wato kaman jazmi jazmi yayi in ka je ka duba sahih al-bukhari a wannan babu za ga kusan jazmi yayi yake cewa waqalat maimuna ko wani abu makamancin haka na dan manta yanayin uslubin yanda ya sanya maganar tasa maganar nashi to amma kuma shi ibn hajar kusan ya kawo na umar ya kawo na ibn umar ya kawo na su aban ya kawo na su umar ibn abdulaziz duk ibn hajar ya biya ya biya ya yi wasalin su to amma shi a wannan sai ke cewa lam aqib ala athar ya hadha mawsulan wannan a cikin fatahul bari kenan na jin shi mujalladi na shida shafi na 292 zaka ga haka in kuma ka je ka duba can taqliqu ta'liqin zaka gani kawai da Ibn Hajar ya zo da ya zo kan asarin Maimuna din sai kawai ya rubuta ta ya rubuta asarin ita asarin Maimuna da ya rubuta kuma sai bai sa koyi ba a ƙasa ma'ana yana son bincika yake ne ya haise ya nemo shi to kuma da alama kuma bai samu din ba sai da mamaki na ga abokinsa abokinsa wato Badruddin Al-Aini shi ya saraha ya ce wai imamu imamu Bayhaqi ya ya fitar da ya fitar da wannan ruwayar a cikin littafin sa to bai fadi ban bai fadi bai fadi wato a ina ne afon wannan da nace Abdullahi na shida shafi na 292 wannan na littafin Badruddin al-Ainin ne wannan sharhi da al-Bukhari Umratul Qari anan ne anan ne yake cewa wato ruwaya asarin Maimuna akwai ta akwai shi a cikin Imam Ibrahim ya fitar da shi to na ta dubawa dai gaskiya a cikin sunan ni ban samu ba wataƙila ya ya fitar da shi a wasu daga cikin littafansa ne ban same shi ba balle ma in san ingancinsa amma dai abin da sa ne kawo maka wannan shine ka fahimci a wani lokaci ma bukhari yakan jazami amma ya jazamin kuma ka je ka ga an same shi ko dai ba ma a same a same shi da isnadi ba mai karfi ba ko kuma a same shi kamar yadda ibn hajar ke cewa lam aqif ala athari hadha mawsulan ya zama shi ba a samu wato sanadin shi da sadajjen sanadi ba saboda abin da dai gaskiya ya fi daidai a nan a wannan babi shine wato duk wani mu'allaqat wani ta'aliki da Imam Bukhari yayi ko wani Imam Bukhari kawai ko kuma koma waye shi dan ya shaddanta kawai cewa shi inganci a littafin sa kuma yazo yayi ka bai kawo wani isnadi sadaje ba to gaskiya baya cikin ya baya cikin wato sharadin wannan mai littafin dan haka dan haka wato ta'aliki da Imam Bukhari yayi a littafin sa غير داخل في شرط في شرط الصحيح wannan bai shiga cin sharaɗin sana wato sahihi littafinsa ba saboda idan ka duba haka ai akwai wato dilalatu tasmiya dilalatu tasmiya ma wani abi bai kamata ce ya shiga ba saboda shi a littafin cewa ya al-musnad al-musnad as-sahih al-musnad na al-musnad as-sahih to kaga al-musnad as-sahih ai al-musnad shine wanda yake na da sadajan isnadi shi wannan kaga ba laysa bi musnadin wa inna ma huwa mu'allaq to kaga na farko kaga dilalatu tasmiya ma ya ci karo da wannan abin da shi ibnu salah ya faɗa ya kuma kira shi as-sahih shi kuma as-sahih daga cikin sharadin sa shine ittisalus sanad shi kuma nan isnadin bai zama sadaje ba ya kuma shi wato imam muslim yake cewa naqlul adli an al-adl amtacce daga amtacce to kaga duka banda ba a sami wannan ba da an sami gutserewan cikin wato abin nan dan daga al-musnad as-sahih al-mukhtasar min as-sunan bi naql al-adl 'an al-adl ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan shine wato asalin sunan sahih sahih muslim to kaga wannan ai duka bai shiga cikin cewa al-musnad al-musnad as-sahih dilalatu tasmiya yana cewa wato wato abin da suke kan sharadin bukhari da muslim din shine al-masanid al-muttasila wato isnadoji wanda suke sun sadaddin isnadoji ba wanda aka kutsire ba kuma wani abin babaki idan malamai ba su karbi ba su karbi wani rawi wani malami ya ce dukkan wanda na share a littafin nan dawa a mutattu ne ba to idan ba su karbi wannan ba ba kuma su karbi wanda yake cewa hadatha na fiqa ba kamar sai imam malik ya ce a mutacce ya gaya mu to ya za su karbi kawai dan wani ya sharanta inganci littafinsa kawai su karbi suka riƙa wato wani wata ruwaya da ya mata ta'aliki da kanshi da kanshi ya je ya sarayar da wasu da malaminsu da malamin malaminsu da kuma ba a san halin waɗannan waɗanda ya sarayar ba a mutattu ne kuma ba mutattu ba to kaga wannan abu zai zama bai kamata a karba ba bai kamata a karba ba saboda koda ma ya ce ya sarraha da misali koda ya fito fili ya ce wannan shari a mutacce ne to kaga dai har yanzu an koma wajen ta'adilu al-ibham kenan wanda kuma ba a karba in kuma ya faɗi sunan marwatan duka to kuma su ma sai an duba sai an duba an gani shin wato ya sun cancanci a karbi wato a karbi ruwayan su ko ba su cancanta ba to ga duka wannan yana nuna maka cewa gaskiya abin da ibnu salah ya faɗa ba zai zama hujja ba wato duk wasu at-ta'liqi da bukhari yayi a cikin littafin sa baya cin sharri imam bukhari sai dai wato za a je a dudduba ne a gani in sun inganta to fa bi hawa ni'mat in kuma musu inganta ba to wannan dama hadisi a amma ba a cikin sharhin sahih al-bukhari da kuma alhamdulillah ma da aka ji aka ji duba kusan duk sun inganta din game da imam ibn hajar da bibi ya bibici wannan wannan matsalar Allah ta'ala ya taimake mu to yanzu sai a sai mas'alar sai yake cewa wathani al-mursal mas'ala ta sai na biyu wato yana magana na biyu shine wanda isnadin sa wanda isnadin sa ya gutsire daga karshen sa daga wanda yake bayan sahabi bayan tabi afwan shine yake cewa to wannan sunan sa al-mursal in baka manta ba ce man ba'da tabi'i tabi'i wanda yake bayan tabi'i wato shi wannan tabi'in da ya danganta manzo Allah wannan maganar to bai faɗi wane ne daga waya ji wannan maganar ba daga tabi'i ne dan uwansa ko daga sahabi yake to irin wannan shine ake kiran shi al-mursal mursal eh saboda ba a san takamammai wato shi tabi'in ne ya saraya ba sai a ji karba ko ko sahabin ne sai a karba to kaga kuma tun dai akwai akwai fuska nan guda biyu to kuma hujja ta faɗi saboda ba san halin wanda aka share din ba amma da an san cewa misali wanda ya saraya din sahabi ne to za a karba ko da ko an ibhamu sahabin misali kawai dai tashi zuwa kamar sa'id ibn musayyib sai ya ce haddathani rajulun qad sahiba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam misali wani tabi'i sa'id ibn musayyib al-hasan al-basri basri misali da manyan manyan tabi'ai yace haddathani rajulun qad sahiba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wani mutumi da ya sahabanci manzon Allah ya bani hadisi ko kuma an ba'adu ashabin nabi to kaga wannan a wannan hali fala yadur wannan ba zai zama ya babu wani mas'ala akan wannan saboda dukkan sahabbai adalai ne in misali yayi ibhamin sahabban ne amma mun tabbatar sahabi ne to amma nan matsalar ya ce ne manzo Allah ya faɗa ko ba mu sani ba sahabin ne ko ba sahabin ba shi yasa kaji ibn hajar cewa man ba'da tabi'i eh wanda ke bayan tabi'in to ba a sani ba wane ne shi sahabi ne ko ba sa yi ba to kaga abin ya zama fuska biyu to fa bil ihtim fa bil ihtimal saqata al istidlal kuma kamar yadda malamai ke fada saboda ana iya samun kaga sahabi tabi'i ne amma kuma yayi ruwaya ne daga tabi'i shi ma dan uwansa shi ma wannan tabi'in daga tabi'i dan uwansa shi ma wannan tabi'in daga tabi'i dan uwansa to kuma tabi'in daga cikin su ana iya samun kuma shi kuma asul sanad din ya zama wato shi tabi'in da daga shine ya ji daga sahabi ya ji daga sahabin daga sahabin daga manzala shi kuma wannan tabi'in da shine da shine ji daga sahabin a same shi shi kuma wato da'ifi ne mai rauni ne to haka wannan ba za a karba ba ba za a karba ba saboda haka ana iya samun tabi'i daga tabi'i daga tabi'i daga tabi'i tabi'i daga tabi'i akwai akwai ruwaya da ake da shi sun tabi'ai wajen guda shida suka yi ruwaya daga junansu tabi'ai guda shida hadisi ne a cikin musnad Imam Ahmad a cikin sanar tirmidhi a cikin wato sanar nasa'i da sauransu ana cewa wato tusa'iyu al-isnad na imamu ahmad tsakanin shi da manzan Allah akwai mutane wurin tara ya ce haddathana abdurrahman ibn mahdi an za'ilata an mansur an hilal ibn yasaf an rabi' ibn khufayl an amr ibn maimun an abdurrahman ibn abi layla عن امرأة من الأنصار عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة فإنه من قرأ قل هو الله أحد في ليلة فقد قرأ ثلث القرآن الحديث توانا كاغا kusa tabi'ai ne da yawa kaga tabi'ai ne da yawa daga hilal هلال دقا ربيع دقا ربيع ابن خثيم ربيع ابن خثيم دقا عمرو ابن ميمون عمرو ابن ميمون دقا عبد الرحمن ابن أبي ليلى عبد الرحمن ابن أبي ليلى دقا امرأة امرأة من الأنصار هكا هكا فالامرأة من الأنصار دقا أبو أيوب الأنصاري وأول رواية امرأة أبي أيوب الأنصاري كاكا كما أنا ما dukkan su waɗannan tabi'ai ne dukkan sun isa sun isa su ruwaya daga misali Abu Ayyub al-Ansari amma aka ce ga imra'a min imra'atu min al-ansar ita kuma imra'atu min al-ansar ba ba santa ba to wannan kuma shine dama kuma ake gudu ya zama a cikin ruwaya din an same shi an samu wani wata tabi'in shi kuma wanda ba a gama fayyace halinsa ba eh wannan an ce a cikin isnadi da ake da su babu isnadin da wannan wato munasaba ce da yasa na kawo wannan saboda wato fa'ida an ce wato imamu imamu imamu imamu nasa'i yana cewa ma a'rifu isnadan atwala min hadha ni ban san isnadin da ya kai wannan tsawo ba a samu wurin tabi'ai wurin shida suna ruwayan suna ruwayan wato wannan hadisi tabi'i daga tabi'i tabi'i daga tabi'i gaskiya babu wanda malamai suna cewa babu wata wani isnadi da ake da shi mai tsawo irin wannan Imamu Ahmad ka duba ka gani Imamu Ahmad tsakanin shi da da manzo Allah wani lokaci baya wuce mutane hudu biyar haka misali ya riwaya daga daga daga daga ibn uyayna ibn uyayna daga zuhuri zuhuri daga sa'id ibn al-musayyib sa'id ibn al-musayyib daga daga Abu Hurairah daga manzo Allah kaga mutane hudu na mutane hudu mutane hudu to kaga to kaga misali Imam Muhammad a zakarin shi manzo Allah galibi mutane hudu ko biyar amma yanzu wannan a samu mutane tara ai nuzurin ta yi yawa amma dai yadda aka riya wato malamai suna kawo wannan riwayar a haka kuma har ta zama ana ana bukan misali ita akan cewa wannan shine atwalu al-isnad Imam Khadim ya da littafi hadithu sitta min at-tabi'in hadisi da tabi'ai shi da suka rubuto ɗaya ji daga wani ɗaya ji daga wani ɗaya ji daga wani wannan kuma ana samun wani lokaci kaga ko a wajen wato maganan wasu abubuwa gari a ce imamu imamu wane ya ji daga wane wane ya ji daga imamu ahmad imamu ahmad ya ji daga ibn al-madini ibn al-madini ya ji daga kusan duk sa'o'in su su ana iya samun wannan ana samu amma dai hadisi dai kan a samu ba a samu da wannan sinadi bai tsawo irin wannan ba almuhim dai shi wato mursal shine wato tabi ya ce qala rasulullahi kaza aw fa'ab aw fu'ila bi hadratihi kaza aw fa'ala kaza bai ce manzo Allah ya ce kaza ko an yi aikata kaza a wani lokacin manzon Allah bai hana ba ko idan irin wannan kuma bai faɗi wane ne wasu ɗar ba sahabi ne ko kuma tabi'i ne in kuma ya zama tabi'in ne to shi tabi'in amintacce ne ko ba amintacce ba kuma in ya zama shi tabi'in amintacce ne to kuma daga sahabi ne ko daga tabi'i dan uwansa to kaga wannan idan aka ta kawo aka ta kawo zai zama wato akwai wato ihtimalat wato akwai inganci ko rashin inganci kuma daga sahabin ne ko ba daga sahabin ba duk wanda zai sanya ba za a karbi wato hadisin mursal shi ma malam ya sanya ya kawo shi cikin qasim na almardut ya zama cikin wato kaso na hadisi wanda ba a karba to shi almursal min haythu min haythu al-itlaq a cikin ulumul hadith idan aka ce hadisi mursal shi ana maganar riwayan rawi riwayar riwaya daga wanda bai riske shi ba ko bai saurare shi ba kamar tabi'in ya ce maza Allah ya ce shi kuma alhali yana ruwaya ne daga sahabi daga kuma manzan Allah to irin wannan haga mursali ne amma lokaci malaman hadisi sukan yi wato tajawuzi wani lokaci su suna suna amfani da lafazin al-irsal din suna magana kawai mutlaqul al-inqita suna magana an samu wani gibi a isnadi kawai su ce hadith hada mursal wani aka bambance wannan wani lokaci suna iya cewa wannan ko wani tsakanin shi da wani mursal ne sali ya ce hasan al-basri tsakanin shi da imran ibn husayn mursal ne miqsam tsakanin shi da ummu salma mursal ce mursal ne to kaga wannan duka ba suna maganan wai mursal irin wannan da muka faɗa muka ce tabi ya ce manzala ya ce ba suna maganan kawai akwai alinqifa akwai wato gibi to wani lokaci suna faɗa haka ya kamata ka ka bambance bambancin guda biyu to sai sabani da malamai ke da shi kan karban hadisi mursal yana ganin bari mu karanta shi saboda mu ƙara rage karatun akwai matsalar sabani da malamai suke da shi wajen shin hadisi mursal ana karba ko ba a karba ana karban hadisi mursal ko ba a karban hadisi mursal sabani da malamai suke da shi tun a baya amma bari in kokari in takaice mana maganan saboda watakila a fahimci inda matsalar take abin da ya kamata duk wani ɗaliban hadisi ya fahimta shine wato hadisi mursal ko kuma al'irsal ma baki ɗaya ya keto matakayya ne da matakayya ne da kala-kala mataki-mataki ya keto tun daga lokacin wato tun daga lokacin zamanin wato zamanin wato sigaru sahaba da da sigaru da sigaru sigaru sahaba da kuma tabi'ai tun da galibi wato kananan sahabbai ruwayar su suna yi suna yin ta ne galibi daga manyan sahabbai eh galibi suna yin ta ne daga manyan sahabbai kuma sun tashi ba sa faɗan wane ne ya faɗa musu sai kawai manzo Allah ya faɗa to dukkan su wannan kaga amintattu ne ba wanda ya yi kokonto zai karbi marasilu sahaba marasilu sahaba wannan muna magana kamar Abdullahi dan Abbas kamar Abdullahi dan Umar kamar Abu Sa'id al-Khudri da sauran wasu daga cikin sahabbai wanda suke kanana kaga za su ga maka wasu wasu mas'aloli da suke yake abin ya fatan a farkon musulunci su kuma basu ji ba kuma abu ne ba'i a ce mazala ya faɗa musu da suna yara san da ya rasu saboda haka to sun ji ne daga sahabbai manya to amma duk da haka in suka ce mazala ya faɗa ana karɓa wannan kaga ana karɓar marasil ɗinsu to ta wannan ne to abin ya fara ya fara ya zama asalin cewa ana karɓar mursal ta wannan anan ne ya fara zama asali to banda kuma sigarar sahaba kuma akwai kuma al-muhadramun al-muhadramun sune waɗanda su kuma jahiliyuna sun yi rayuwa da manzan Allah amma ba su Allah shi ba sai bayan ba shi kuma bayan sun musulunta sai suka koma kuma su ma suna yin ruwaya ba sun ji ilimi sun karanta sun karantar to wani lokaci su ma idan suka tashi sai su ce manzo Allah ya faɗa ba tare da sun faɗi wani ya gaya musu ba kamar wa kamar Abu Uthman an-Nahdi Abu Uthman an-Nahdi kaman wa kaman Qais ibn Abi Hazim Qais ibn Abi Hazim ya daga cikin manyan wato muhadramun da ake da su kaman su Shaqiq ibn Salma Abu Wa'il kaman su Al-Aswad ibn Yazid da da sauransu da sauransu su ma waɗanda duka suna yin irsalis cin manzala ya faɗa eh to kuma duk a lokacin ana karɓa saboda galibi malamai ke yi kuma in suka faɗa din daga baya kana nan kana zaman ka zaka ji sun faɗi asalin wasu ɗin so wani abu ne na ilimi da yawa kana haka to haka zalika kuma manya manyan tabi'ai kamar sa'id ibn al-musayyib kamar al-hasan al-basri al-hasan ibn abi al-hasan yasar al-basri wani lokaci su ma duka su suna yin irsali su ce manzo Allah ya faɗa haka wanda suka zo bayan su kamar yahya ibn abi kathir kamar ibn shihab ibn zuhri daga cikin sigaru at-tabi'in su ma dukan su suna yin irsali to marasil din waɗannan duka mutafawita ce wato akwai mataki-mataki ne akwai wanda idan tashi zai yi irsali ba yi sai daga amintacce saboda galibin shi dama wato iliminsa da ya ji ya ji daga sahabbai da kuma amintattun tsarekunsa kamar sa'id ibn musayyib sa'id ibn musayyib kusan galibin ilimin shi da ya ji ya ji daga sahabbai ko kuma tsarekunsa amintattu abin da ya taimaka masa kuma shine wani ajwa'ul madina inda ya rayu a madina ce madina kuma a lokacin amintattu ne daga sahabbai sai kuma manya-manyan albajiran sahabbai irin irinsa saboda haka shi marasil ɗinsa sai ya zama ajwadul marasil to a wannan kaga shi ma a wani lokaci ko da ya yi irin wannan abubuwan kaga malamai suna karɓa to akwai wanda kuma shi kuma galibin wato abin da ya ji na ilimi ya ji daga sahabbai ne ya kuma ji daga tsarekunsa sannan kuma ya ji daga wanda daga waɗanda wasu su suna da rauni to galibin hana an fi samun shi a cikin wanda ya rayu ya yi nisa daga madina kamar ya rayu a basra ya rayu a kuba ya rayu a sham to a wannan a irin wannan yanayin ake samun kamar alhassan al-basri shi kaga ya ya khudu an kulli ahad yana karba daga kowa saboda haka to kuma a dama an samu matsalar shi'a da wasu bidoyi kadariya nawasib bida'an nasibawa suna sham bida'ar shi'a tana kufa basara kadariya to dalilin da yasa ya karya ai suna wajen kowa da kuma rauni da sauransu dama kuma sun yi nesa da da tunda sahabban su sahabban da suke zuwa sai sun je sannan suke samun haske na ilimi sau da aka to kaga nan akwai yiwuwan dama za a sami wanda zai faɗa wasu ɗan naka in kai irsalin ne wataƙila wanda kuma ya gaya maka wannan magana ya zama ba ba mutacce ba ne shi kuma to zama da aka sai zan marasil ɗin waɗannan ba su kai marasil na sa'id ibn musayyib ba amma tun da aka suma waɗannan ana ana karɓa a wannan lokaci saboda galibin galibin wato marasil ɗinsa a wannan lokaci wato wato an san su kuma ingantattu ne ta fuskan asali an san asalinsu wato in ka kwatanta da kuma masu raunin to ba su da yawa saboda haka ɗaliban waɗannan malamai sai suka rika karɓa kuma suna yin hujja da shi kuma saboda kuma shi wanda yake wato irsalin shi malamin da yake da yake wannan irsalin shi malamin da yake wannan irsalin kamar al-Hasan al-Basri ko Sayyid ibn Musayyib galibi yana yin irsalin ne ihtijajan yato yana yi ne a makamin hujja yana yin ne a bukamin hujja wani lokaci in ya nishadantu sai ga ya isnadin isnadin cikakke wani lokacin bin shaɗantu ba su kenan sai ya yanke isnadin ya ce kawai mazala ya faɗa kamar yadda imamu imam muslim in ka duba cikin a ce muqaddiman sa ya yi ishara zuwa ga wannan to kaga wannan kaga kawai malamin ka dan ka tambaye shi gurin fatawa ko wani abu ko ya zo yin wa'azi irin sa sanin basri kawai sai ya kawo wannan wannan asa ya ce mazala ya ce kaza shi bai faɗi wa ya gaya mishi ba a irin wannan yanayi kaga galibi zaka ga ɗaliban sun karba galibi sun karba sai dai watan wata har suna nan suna zaune kuma zai zo ya faɗi wato isnadin kuma abin da ya ƙara taimakawa wajen karɓan wato almarasil saboda a lokacin al'ahadif fi sudur lafin nushur galibi hadisan suna cikin kiraza ne ba suna cikin wato littattafai ne ba to to to an fara fahimtar cewa akwai ɗan sha bamban lokacin aka ba haɗa waɗannan ilmummuka na hadisai a cikin littattafai a wuri ɗaya a sana'atul hadith din ya ƙara fitowa fili anan kuma aka aka aka aka fara samun wato at-ta'arud baina sarih al-musnad wal mursal aka sami wato hadisi da yake wanda sadajin isnadi da kuma hadisi mursal a samu dan ta'arud anan kuma kaga za a iya samun ma wani rawin ma yayi kuskure bai hadace daidai ba ko na makamancin wannan eh to kuma ga ma wato sinatul kadhib shi ma ya fito a lokacin ya ƙara tsanani kowa na son ya kawo hadisai da zai goya bayan wato wato ra'ayinsa ko bid'arsa da ya kawo ya yi Allah ƙarya to duka wannan ya zama dole ana da buƙatan buƙata ta ana da buƙatan a kawo wata ƙa'ida za ta taimaka wajen a karɓi wato mursal tunda daga baya kowa ya kuma yana ya kuma yana yin yana yin irsalin yace manzo Allah ya faɗa da can ana yadda kamar yadda kamar yadda ibn sirin ke cewa da can kowa ya ce matsala ya fada sai mu saurare shi amma tun da aka fara fitina tun da daga lokacin aka fara dan yaƙe yaƙe da sauransu kuma kowa ya fara kawo yan bidoyin sa to kaga shikenan yanzu ai zai zai wahala kuma a koma a ce za a iya karban kowa da kowa kowa sai ya faɗi daga wurin waye ce to wannan na dan kawo maka ne saboda wai ka fahimci yanda shi asalin matsalar nan na matsalar nan ta ta irsali ta bara sani ba ko muna da lokaci ko za mu iya dan ƙara wani abu minti biyar zai ishe mu wanda abu musta'an ba samu wajen wajen tsayawa na'am to kaga idan in an fahimci haka to kaga maganan abu dauda da a cikin risalarsa abu da da risala da ya mutanen makka to a can yayi wani maganan cewa galibin cewa marasil ana yin galibin malamai suna yin hujja da hujja da marasil malaman da suka shuɗe irin su Sufyan al-Thawri irin su Malik irin su Al-Auza'i har sai da Imam Shafi'i ya zo sai ya dan yi soki karbar mursali baki daya Imam Ahmad kuma ya bi shi akan haka da shi da wasu daga cikin malamai to wannan maganar tasa wannan maganar tasa na cewa Imam Shafi'i da ya zo tana da mafuskantanta saboda akwai wanda suke yin hujja da wannan maganan ba inda ya kamata su yi hujja da ita ba wannan maganan da shi mamu abu da ya yi tana da wato mafuskantar ta ba nan yana nuna maganan cewa a da can mursal da shi da musnad al-muttasil daidai suke ba shi ya faɗa haka ba a cikin dai littafin nasa na na na wato risala na wannan risala tasa da yayi mutanen maka zaka ga akwai zaka ga ya kawo a ƙasa ya kawo ai maganar da yake nuna cewa al-musnad al-muttasil ba daidai yake da al-mursal ba ba daidai yake ba ba daidai yake ba kuma anan ba yana magana cewa wato Imam Shafi shi ya fara farar da magana ba tare da wani magabata ba kamar yadda wasu daga cikin malamai suka faɗa shi Imam Abu Dawud ba yana magana cewa Imam Imam Shafi shi ya fara farar da wannan maganan ba cewa yayi kawai حتى جاء الشافعي فتكلم في ذلك وتابعه أحمد وغيره wanda kaga abin da ya faɗa kenan amma ibn muhammad ibn jarir tabari shi shine ya riya cewa wai da can tabi'ai dukkan su dukkan su sun hadu sun yi ijma'i akan cewa za akan karban hadisi mursal ba wanda yazo yayi taba yi inkarin inkarin hadisi mursal ko kuma a samu wani malami daga cikin malamai ya ce shi ba zai karɓi mursal ba sai da aka zo karni na biyu aka zo wajen afon ba karni na biyu aka zo wajen shika ta ɗari biyu wato kamar nan yana yin ta'aridi ne imamu shafi'i yana wato ɗan jirwaye ne yana ɗan zungunan imamu shafi'i akan wannan imamu shafi'i an bi shi ɗari da hamsin ya rasu ɗari biyu da hudu to yana sai cewa sai da aka zo wajen shiga ta ɗari biyu kusa ɗari biyu ko ɗari biyu sannan aka fara samun wani wanda ya ce shi ba zai karbi shi ba zai karbi hadisi ba hadisi mursal ba na'am haka ne Imam Shafi shi ya fara shaha shi ya shahara ba kanci shi ya fara shi ya shahara inkari akan yadda ake amfani da hadisi mursal kai tsaye sannan wasu daga cikin malamai suka mara mishi baya wanda suka mafi shi wato sanin hadisan irin su Imam Ahmad sun fi Imam Shafi sanin hadisai da shi da wato tsadikunsa irin su Ibn Ma'in Ibn Ma'in irin su Ibn al-Madini irin su abu haithama da sauransu da suka fi imamu shafi'i sanin hadisai to su masu ne su suka karɓi wannan wannan wannan magana ta imamu shafi'i kamar yadda wato magana ta ta abu da take nuna wa imamu wato yake cewa wa tabahu ahmad wa ghayruhu amma imamu shafi'i shi anan shi ya sa dabit ne ya sanya kamar wani ma'auni ne wani mudu da zai za a daga karban shi mursal din saboda a zamanin sa wataƙila ya ga wato ana samun wato at-ta'arud baina صريح المسند المتصل وبين المرسل ko kuma ya ga wato akwai ƙarya da ake yi kuma da kuma ana sakaya wato masu rauni da sunan dai marasil din shi kenan shi sai ya kamata a kawo ta 'yar ƙa'ida a kawo ƙa'ida to kaga nan shi shi wato David da kawo ba wai inkari ba shi inkari shi kuma da shi kuma wannan shi imamu ibn Jarir Tabari ya kawo yake cewa أن التابعين بأسرهم على قبول المراسيل ولم يأتي عنهم إنكاره ولا عن أحد من الأئمة إنكاره ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المئتين haka ya fada cewa wai shi imamu shafi kamar shi ya fara yin wannan abin nan to kaga shi ba inkari yayi ba shi ba inkari yayi ba shi ba ya kawo ya kawo to kuma wannan shine wato babbanci tsakanin magana Abu da magana Ibn Jarir al-Tabari abin da nuna maka cewa shi magana da Abu Jarir ke magana ba shi ne abin da Imam Ibn Jarir al-Tabari yake magana ba shi Abu da yana magana cewa ai maganan cewa za a kawo mu abin dawabit to Imam Jabi shi ya fara wannan magana shi ya fara wannan magana eh sai na shi ma Imam Ahmad sai bayan shi kuma tun da aka ce kuma imam Mahmud ya bayan shi kaga imam Ahmad kuma yana daga cikin wanda ake cewa shi yana karban ma mursal din eh yana karba idan aka samu qara'i kaga shi imam Abu Hani imam Abu Dawud ba yana magana imam Shafi wai yayi inkarin karban yayi inkari wato imam Shafi shi yake ya fara inkari ba ba haka yake magana ba shi yana magana cewa imam Shafi shi ya kawo waɗannan dawabit din sannan wasu daga cikin malaman hadisi da suka fi imamu shafi'in ma sanin hadisin irin su imamu ahmad sai suka bi shi akan haka su ma suka fara kawo abin dawal saboda aima tufkan hanci amma anan kaga ba ana maganan cewa wai ba shi ba yana maganan cewa shi imamu shafi shine fara inkari ba sabanin shi abinda maganar ibn jarir tabari take nunawa cewa imamu shafi shi fara inkarin wannan gaskiya ba haka bane eh wato maganar at-tabari daban maganar shi a shi abu dauda daban wala mu zo magana cewa shi imamu magana imamu ibn jarir tabarin ba haka take ba kaga ai shi shi wato in ka duba risala ta imamu shafi shi ai dawabit da kawo na karbar mursalin ba wai yayi inkari ne baki ɗaya ba kamar yadda shi a shi wato maganar ibn jarir tabarin take nunawa kuma a yanzu zamu yi raddi ne aka zamu yi mashi maganar ibn jarir tabarin raddi ne cewa da ya yi cewa imamu kamar yana nuna sanya ce imamu shafi shi fara inkarin wannan ai banda imamu shafi akwai abdurrahman ibn mahadi akwai yahya ibn sa'id al-qattan duka sun girmi imamu shafi sun girmi imamu shafi kusan suna kusa da ka'i cewa suna tabakar ma malaman sa irin su sufyan ibn uyayna suna tabakar malaman sa yadda shi yayi ma shi ma ya musharaka da su a wajen wasu daga cikin malaman su kamar su malik amma jidda haka dai imamu ibn uyayna yana suna tare da shi wajen malaman su galibi to to su ma an ruwaito cewa su ma suna su ma ba sa karban ba sa karban wato mursal din kaga ba maganan a ce wai shi imamu imamu shafi shefa da kawon nan maganan bai taso ba kuma abinda shi imam muslim ya kaito daga malaman sa kenan malaman hadisi ya ce wal mursal من والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة yace mu mursal a wajenmu da kuma wajen malamai da muka samu malamanmu da muka samu suka san wato hadisi hadisi malaman hadisi to ba hujja bane kuma wannan shine maganar ibn ibn mahdi kamar da nace shine maganar al-qattan da galibin sahabban daliban su irin su ibn al-madini irin su abu khaythaba zuhair ibn harb irin su yahya ibn ma'in kamar yadda al-ala'i ya faɗa a cikin al-marasil dinsa kuma kusan wannan shi zaka fahimta a maganar ibn mubarak in ka duba muqaddima ta Imam Muslim aka tambaye shi aka kawo abu yake cewa to daga ba aka ji wannan ba wannan yake ce daga wane ce to daga ba daga wane daga daga wane ce kai kai wato sadaka dai an santa amma dai wato wane tsakanin shi da wane akwai akwai tazara to kaka nan kaga bai karba ba bai karba hadisi isnadi mai gibi ba shi wannan gibin da ba mursal yana daga cikin wato ai jinsin gibi a isnadi ibn sirin kusan shi ma wannan abin da ake hikaitowa cewa da can ana karban isnadi da yanda fitina ta samu shi sai mu ce san billah rijalaka wannan kaga shi ma dai yana nuna maka cewa wato ba daidai hadisi mursali yake da hadisi muttasilus sanad ba hadisi wanda ke bisa da jin isnadi dan haka duk wanda ya ce wai daidai suke bannan gaskiya ya yi kuskure ya ce wai da can a wajen magabata wai hadisi mursal da hadisi musnad muttasil daidai suke wannan gaskiya ya kuskure bai kuma fahimci maganar malamai ba gaskiya saboda haka wannan wannan shine ina ganin mu dakata a nan insha Allah sai mu sai mu mu kwana nan Allah da zamu tashi akan wannan maganar insha Allah abinda makanta da Allah ba mu lada abinda muka kuskure Allah ta'ala ya fi mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh